إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan ranar ta asaba domin gabatar wannan bayyana barsashi domin gabatar da karatun wannan littafi namu na almanzumatul lamiyya ta Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a wannan masallaci a wannan unguwa ta Bani Kwando ta biyu sannan kuma a cikin wannan garin nan Yamai a kashi a cikin wannan garin na Yamai wanda insha Allah yau za mu tashi kan baiti na goma sha biyu قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا الصراط يمد فوق فمسلم ناج وآخر يهمل wannan baiti wannan baitin yana magana ne akan imani da sirati imani da siradi ma'ana yadda da cewa akwai gada wadda za a shimfiɗawa a tsakiyar wutar jahannama duk wanda zai ta yi aljanna sai ya bi ta kanta haka wanda zai ta yi wuta sai ya bi ta kan wannan gada sai dai matsalar irin wannan gadar kuma ba kamar irin gadar da muka saba ba ce ko wadda muka sani gada ce wadda take siririya kamar yadda za mu gani a gaba ma'ana sirancinta aka ce kamar dai gashin kai ne kamar misali ka samu gashin kai ɗa guda to duka girmanta bai wuce wannan ba kuma a kan ta ne mutum zai bi ya sai aljanna ko ya sai wuta sannan kuma gada ce mai kaihi ga ta siririya sannan kuma ga kaihi kamar reza ko kamar takobi wanda yake mai kaihi sannan a gefanta akwai wasu ƙarahuna irin waɗanda ake rataye nama da su masu zuwa mayanka suna gani idan aka yanka dabba akwai ƙarahunan da ake sarkayyata wasu masu lamfasa haka wanda shine za a rataye nama to a gaffan wannan gadar akwai waɗannan ƙarahunan waɗanda suke ƙoƙarin kartar mutane kamar yadda za mu gani gaba shi ne malam ya ce wa kada ai haka ina tabbatarwa ina mai imani da asira siradi siradi a lugar larabci idan aka ce asira ma'ana hu attari ma'ana hanya sannan kuma a shari'ar musulunci asiratu جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه المؤمنون إلى جنات النعيم والمجرمون إلى جهنم wani gada ne da za a shimfiɗa shi a tsakiyar wutar jahannama masu imani za su bi ta kan wannan gada zuwa gidan aljanna masu laifi kuma mujirman ɗiya su kuma za su bi wannan kan gadan su ta cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu da aka mala ya ce yumaddu fauka ma'ana za a shimfiɗa wannan gada a saman wutar jahannama fa musallamun najin a wata ruwaya fa muwahhidun najin wanda yake mai kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala shi zai tsira akan wannan gada sai aljanna wa akaru yuhmal wanda kuma ba musulmi ba ma'ana ba mai kaɗai Allah da bauta ba shi kuma yuhmal ba za a taimake shi ba wajen ƙetare wannan gada sai a kawo tsakiya sai waɗannan ƙarahunan ma'ana su jawo shi shi jefa shi cikin wutar jahannam saboda haka wannan akwai dalilai da yawa a cikin alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'inda suke tabbatar da sirati daga cikin dalilan a alkur'ani a suratu maryam aya ta 71 Allah ta'ala ya ce cewa wa in minkum illa wariduha ba wani daga cikin ku face sai ya biyo ta kan wuta ma'ana a saman sirati kenan sai ya biyo siraɗi saboda shi siraɗin nan gada ce a kan wuta idan sai mutum ya biyo ta kan wuta sawa'an wanda zai je aljanna ko kuma wanda zai je wuta shi yasa ibn abdul'iz alhanafi yake cewa al'azhar wal aqwa annahu al-murur ala sirat da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha abinda ya bayyana na dalilai abinda ya fi ƙarfi a wajen ma'anar wannan shine shuɗewa a kan siraɗi biyawa ta kan siraɗi shine Allah yake nihi wa in minkum illa waridu wannan shine dalilan da suka yi ƙarfi akan haka kuma abin da ya bayyana na dalilai dangane da fassara wannan aya a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi na abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala thumma yu'ta bil jasri ويجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدهدة مدلة عليه خطاطيف وكلاليب وعسكة مفلتحة لها شوكة أقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومقدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا أولنا حديثنا أبو سعيد الخدري وذا الله صلى الله عليه وسلم yana ba da labari dangane da kiyama da abubuwan da suke faruwa a kiyama wanda Allah ya ce sun mayu uta bil jasiri sannan za a zo da gada ويجعل بين زهري جهنم أشن هدى ونن قدم أبايا متجهنم معنى أتكير متجهنم قلنا sahabai sai suka ce ya rasulallah sai muka ce ya manzan Allah wa mal jasur wani ake ne da aljasur din manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace madhadatun madillatun aljasur ɗin nan wani wuri ne wanda yake na talallabiya idan wuri ne wanda kamar a ce mutum ya biyo cikin cako cikin laka kaga dole ya yi taka tsantsan cikin tahiyya in ba haka nan ba yanzu ya sha kai to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sufanta wannan gadar saboda siririn sirarancin da kuma kaihinta da hadarinta yace marhadatun mazillatun wuri ne wanda yake na talallabiya wanda in mutum bai yi hankali ba zai iya talallabiya ya watsa cikin wutar jahannama alaihi khatatif wa kalalif khatatif da kalalif su ne ƙarahunan da ake rataye nama da su masu lankwasa kenan akan wannan gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace akwai waɗannan ƙarahuna masu lankwasassu in waɗanda ake rataye nama da su wa hasakatun mufalathatun wa hasakatun da wata ƙaya daskarar na ƙaya sanar na ƙaya ce ƙaya ce wadda take daskararriya ma'ana wacce in ka taka ta ba ta ƙallewa sai cikin namanka sannan mufalta hatun ƙaya ce wadda take mai faɗi laha shaukatun uƙaifa'u wannan ƙaya wannan ƙayar ƙaya ce mai faɗi sannan kuma akwai ƙaya a cikinta wacce take karkatacciya wadda in ta shiga cikin naman mutum kuma sai ta shiga har cikin lungu kayan a hudu da ba wanda za ta taya mai ƙyaba ce a karkatacciya ce in ta shiga kuma sai ta lankwashe a cikin naman mutum duka waɗanda abubuwa akwai akan sira'i suke kuma dole sai mutum ya ƙetare su ya ta yi aljanna ko kuma ya faɗa mutu wanda wannan ƙayan ta kunu bi najidin akwai ta a najar yi ƙalu laha a sa'adan ana ce mutu a sa'adan wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kan siraɗin nan almu'minu alaiha ka ƙafi akwai mai imanin da zai biyo kansa raɗi kamar kibtawar idanu fit ya huce wa kalbarki akwai wanda zai biyo kuma kamar mi kamar walƙiya za ka gan shi kamar walƙiya ma da ya zo ya huce wa karrihi akwai wanda zai biyo kamar gudun iska waka a jawidin na wal rika akwai waɗanda za su biyo kamar kiwaye ma'ana eh, sababbin dawaki da raƙuma ma'ana kyawawa waɗanda suke masu daraja masu gudu haka mutum zai biyo kan siraɗin nan daga cikin masu imani su ma'ana gwargwadon imani wani zai biyo kamar kyautawar ido wani ya biyo kamar walƙiya wani ya biyo kamar ma'ana iska wani ya biyo kamar gudun doki ko kuma raƙuri fanajin musallamun akwai wanda zai tsira musallamin lafiya ƙarau ba tare da wani abu ya same shi ba namiji wanajin makhdushu akwai wanda kuma zai tsira amma wadda kyar zai sha ko da yake samu ya tsira waɗannan ƙarahunan da suke rataye duk sun yayyage shi ma'ana sun mishi miyaku a jikinsa sannan manzo Allah ya ce wa makdusun fi nari jahannama akwai kuma wanda ma'ana za a kayar da shi a jawo shi a jefa shi a cikin wutar jahannama wani da ya biyo kara waɗanda za su jawo shi su afka shi cikin wutar jahannama hatta ya murra akhiruhum har na ƙarshen su ya biyo yusahabu sahaban ma'ana ana jan shi ja mutum zai zo yana tahiya kahuwa bai samu ya wuce ba ƙarahunan nan sun mishi miyaku ƙarshe ya koma rarrahe kai ƙarshe da kyar da jan gindi ya samu ya tsira na ƙarshen su shine wanda zai biyo yana jan gindi wannan sira'in gaskiya ne kuma babu wani face sai ya bi ta kan wannan sira'in kuma jibi irin haɗarin da yake akan wannan sira'in kaga ko in ba da taimakon Allah ba ashe kaga wuce wannan gada akwai matsala wannan da yana daga cikin abin da ya kamata dukkan musulmi ya yi imani da shi ya yarda da shi kuma wannan zai sa mutum ya tsaya ya yi aiki tukuri ya kyautata imaninsa ya gyara imaninsa don ya samu ya ƙetare wannan suraɗi salim alim ma'ana cikin lafiya ba tare da ya samu kanshi cikin matsala قال أبو سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الله قال مثلا ذلك cewa balagani labari ya kawo mini cewa annal jisra lalle shi wannan gadar a daƙo mina sha'arati siririn shi ma bai kai gashin kai ba ma'ana ya yi gashin kai zama siriri wa a haddu mina saifi sannan ya yi takobi kai kaku ai akwai matsala ko? gadon gaba ɗayanta girmanta aka ce bai kai siririn gashi ba ka ciro gashin kanka guda ɗaya to gadon nan ba ta kai ma'ana sirancin wannan gashin ma'ana ta yi wannan gashin siranci gashin kai ma ya yi ta faɗi sa'annan kuma kaihin wannan gadon ya yi takobi kaihi kuma a kai mutum zai bi ya tafi aljanna ko wuta bayan ga shi siriri sannan ga kaihi sannan ga ƙarahunan nan kalalif waɗanda suke masu lankwasa ga ƙayoyin da a kansa wanda duk sai mutum ya ƙetare su sannan ya samu ya tsira da haka kenan imani da wannan yarda da wannan wajibi ne kuma aƙida ce ta musulmi duk musulmi mai ingantaccen aƙida wajibi ne a gare shi ya yadda da wannan ya imani da wannan imani da wannan yadda da wannan shi ke sa mutum ya kyautata imani shi ya gyara imaninsa shi ya sa astafarini yake cewa ittafaqatil kalima kalmar malamai duka ma'ana ta zama ɗaya ala isbatis sirat fil jumla akan tabbatar da wannan siradi a cikin jimla ma'ana dukkan malamai masu aƙida ta gari sun yi imani cewa wannan siradin gaskiya ne tabbatacce lakin ahlul haqqi yusbitunahu ala zahirihi min qawlihi jisran mamdudan ala matni jahannama ahaddu min as-sayfi wa adaqqu min ash-sha'ra asafari ne yake cewa sai dai ma'abuta gaskiya malaman gaskiya masu imani na gaskiya ahal sunna wal jama'a suna masu tabbatar da zahirin wannan gada gada ce kamar yadda muka sani wacce za a shimhuda ta a tsakiyar wutar jahannama sannan gada ce wadda ta yi takobi kaihi kuma ta yi gashin kai zama siririya wa an kara halar zahir alkadi abdulljabari al-mu'tazil sai dai alkadi Abdul Jabbar wanda yake Mu'tazili yani yana daga cikin waɗanda suke da aqida ta Mu'tazila shi yayi inkarin wannan gada wa kasirun min atba'ihi da kuma da yawa daga cikin mabiyansa mabiyansa ba su imani da wannan gadar ba la'aman minhum saboda riya wasu cewa annahu la yumkinu la yumkinu aburuhu suka ce saboda irin wannan gadar suka ce bayyuwa mutum ya biyo ya shuɗe a kansa don haka sai suka ce ba gaskiya ba ne babu shi suka ce wa in amkana fafihi ta'azim su a aƙida su in ma an samu daman ƙetara wato akwai azaba a ciki an wahalar da mutane sai suka ce kuma ai wala azab alal mu'minina wasu laha yawmal qiyamah su kuma ai masu imani da nagartattun mutane babu azaba a gare su ranar tashin kiyama to ta kaka za a rika azabtar da su wajen ƙetar su daɗi da haka su su imani ba su yi imani da wannan ba mu'tazila ba su yi imani da wannan ba amma aqida ingantacciya shine imani da wannan abin tabbatacce ne wannan ba shakka game da shi da haka kenan kun ga ma'anar wannan baitin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yana mai tabbatarwa cewa ahlus sunna wal jama'a suna imani da cewa Allah mai girma da ɗaukaka zai sa gada a tsakiyar jahannama wacce mutane za su biyo a kanta daga cikin mutanen akwai wanda zai tsira daga aukawa cikin wuta su ne 'yan aljanna wannan gadon kuma akwai ƙarahunan da muka yi bayani masu lankwasa a gaffan wannan gadon daga cikin mutane akwai masu haɗawa cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu wannan shine ma'anar wannan baitin kuma wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jamaa wannan yana daga cikin abin da ya kamata duk mai aqidar kwarai yayi imani da shi ya yarda da shi sai baiti na goma sha uku shi kuma yana magana akan al-imanu bil jannati wan nar gaskata cewa akwai aljanna akwai wuta shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa wan naru yaslaha ash-shaqiyyu وكذا التقي إلى الجنان سيدخل شيخ الإسلام ابن تيمية هيك cewa والنار يصلاها الشقي وتجهنم tababbe marashi arziki zai shige ta zai haɗu da bala'inta wa kada taqiyu haka shi kuma mai tsoron Allah ila aljinani sayadkhulu zai shiga aljanna in an ce annaru kamar yadda muka sani gida ne wanda Allah ya yi alkawalinsa ga duk wanda ya saba ma shari'arsa ya saba ma addininsa na daga kafirai da mushrikai da waɗanda suke masu sako daga cikin muminai. to Allah ya yi musu alƙawalin wannan gidan shi ne anna ma'ana duk wanda ya saba shari'ar Allah ya saba ma addinin Allah da kuma muminan da suke masu sabo ba su samu yahewar wannan sabon ba za su shiga wannan gidan sai da su masu imani ba za su dawoma a cikin wutar ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa hum aula bi hasiliya a cikin suratu Maryam kafirai su ne suka yi cancanta game da dawwama a cikin wuta kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana da me kafirai su in sun shiga wuta za su dawwama a ciki dan su ne suka cancanci ma'ana dawwama a ciki amma mumini duk wanda adda akwai daidai kwayar zarra na imani a zuciyarsa ma'ana ba zai dawoma cikin wuta ba ko da ya shiga akwai musulmin da za su shiga wuta waɗanda ba su samu gafarar ubangiji ba ba su samu ceto ba za a sanya su wuta sanadiyar wasu zunubai nasu kuma daga baya a fitar da su a kai su aljanna amma su kafirai hum aula bi hasiliya Allah ta'ala ya ce su ne suka yi suka yi cancanta da su dawwama a cikin wuta su kafirai su sun shiga dindindin ne babu maganan fitowa sannan da ya ce ashaqiyu kalmar na ta ashaqiyu na ɗaukan kafiri da munahuci wanda ya zamanto minahicin shi annifaqul li'tiqali minahici na aƙida shine mutum ya bayyana imani ko musulunci ya ɓoye kafirci a bayyana yake nuna ma mutane cewa shi musulmi ne amma bai yi imani da musuluncin ba a zuciyarsa su ne Allah ta'ala yake cewa a cikin alkur'ani mai girma wa idza laqul ladina qalu amanu wa idza laqul ladina amanu qalu amanu idan sun haɗu da masu imani sai su ce ai mu ma mun yi imani ai dun mu ne ma'ana duka duka tare muke ma'ana mu ma mu'mine ne haka za su bayyana ma musulmi a bayyane duk wani aiki na imani a bayyane za a yi da shi qalu amanna wa idza laqul ladina amanu qalu wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idan suka ma'ana keɓantu da kafirai sai su ce kai ku bar ganin mu tare da muminan nan ba a'a mu fa a haƙiƙa a zuciya muna tare da mu ma'ana suna tare da kafirai ke sai su ce mu izgili ne muke ma masu imani muna ce musu mun yi imani amma fa ba mu yarda da su ba ko muka yarda da ku to waɗannan duka wanda wannan shine ɗabi'arsa to wannan shi ma yana ana ce mishi ashaqi daga cikin waɗanda mai za su shiga wuta saboda haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala a suratul qalami na cewa afanaj'alul muslimina kal mushrimin eh malakum kayfa tahkumun yanzu muna daidaita muna sanya musulmi kamar mushrimai a'a ba su zama daya shi musulmi ko da ya shiga wuta ba zai zama amma kafiri in ya shiga har abada ne daga cikin dalilan da suke nuna cewa matsiyata marasa arziki na daga kafirai da munafukai za su shiga wuta a cikin suratul bayyina Allah ta'ala yana cewa innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeen lalle waɗanda suka kafirta na daga ahalul kitabi yahudu da nasara ma'abuta littafi wal mushriki da kuma mushrikai waɗanda suke ma'abuta bauta ma wani Allah kaga su ahalul kitabi suna da littafin da suka yi imani da shi wanda aka aiko annabawansu da shi ko amma su mushrikai ba ba su da wannan to sai Allah ya ce da su waɗanda suke ahalul kitabi ma'abuta littafi da mushrikan masu bautan wani wanda ba Allah ba fi nari jahannam Allah ta'ala ya ce za su shiga wutar jahannama khalidina fiha kuma za su dawama a ciki har abada ulaika hum sharrul bariya waɗannan sune ma'ana mafi sharrin halittun Allah subhanahu wata'ala a suratul tauba ma Allah Allah subhanahu wata'ala yake cewa وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مبين الله تعالى yake cewa Allah ya yi wa munafukai maza da munafukai mata da kafirai Allah ta'ala ya musu alƙawalin wutar jahannam nan ne makomusu khalidina fiha suna madawwama a ciki iya hasbuhum wutar jahannama ita ce daidai da su wala'anahum Allah kuma Allah ya nisantar da su daga rahamarsa ba su ba ne ba su ba rahamar Allah walahum azabun muqim sannan kuma suna da azaba wacce take dawwamamma haka a suratul zumar Allah ta'ala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a koro waɗanda suka kafirta zuwa shiga wutar jahannama jama'a jama'a za a koro su kamar yadda ake koro awaki ko shanu ko raƙuma haka za a tattaro su a koro su ma'ana zuwa shiga wutar jahannama hatta idan ja'uha sai sun zo gabar wutar jahannama fiti har abawa a lokacin za a buɗe ƙohoyin wutar jahannama siraci da musibu da zafin wutar jahannama ma'ana ya fara babbakar su kayan su shiga wa ƙara lahun khazanatuwa sai masu gadin wutar jahannama su ce musu alam ya a cikin rusulun minkum shin manzanni daga cikinku ba su zo muku ba ashe wa'anda suke muku wa'azi ya tuluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin Ubangijinku وينذرونكم لقاء يومكم هذا suna muku gargadi game da haduwar wannan irin naku ƙalubala sai su ce ƙwarai manzanni sun zo mana amma sai muka ɗauki abin tatsin niyari wargin yara ne kamar labaru ne kawai ake ba mutane tatsin niya ce ake ba mutane don haka sai suka ce walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafiru kalmar azaba ta tabbata ne a kan kafin su da kansu za su tabbatar ma kansu cewa kafirai ne ƙila da kulu abuwa ba jahannama khalidi na fiha sai a ce ku shiga ƙofofin wutar jahannama kuna madawama a ci ma'ana kowane irin jama'a kowane irin ma'ana ko ma'abuta kowane irin zunubi akwai ƙofar da za su shiga wutar jahannam da ha sab'ata abwab li kulli babin juz'un maqsud wutar jahannam Allah ta'ala a wata aya yace tana da kofofi guda bakwai kowace koha akwai yankin irin jama'ar da aka yanka za su shiga ta wannan koha da aka aka ce musu udkhulu abwaba jahannama ku shiga kofofin jahannama ma'ana kowace jama'a ta shiga ƙofar da ya dace ta shiga wutar jahannama to ta fita wannan ƙofar subhanallah Allah ta'ala ya ce khalidi na fiha suna madawwama a ciki fa bi isa maswal mutakabbiri ce da makoman masu girman kai wannan dalilai ne waɗanda suke nuna cewa matsiyata marasa arziki ɗan wuta za su shiga wuta su dawama a ciki hadisi ya zo hadisin abu hurai da Allah ya ƙara masa yarda ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam ta hajjatil jannatu wannan faƙalatin naru usirtu bil mutakabbiri da wal mutakabbiri وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا دعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أؤذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يدع رجله فتقول قد قد فهنالك تمتلئ ويثوى بعدها إلى بعد ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا أولنا حديثه manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tahajjatul jannatu wan nar aljanna da wuta sun yi jayayya faqalatin nar sai wuta tace usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin ni an zabe ni makoma ce ta masu girman kai masu kangararren kai wa qalatil jannatu ita kuma aljanna ta ce mali la ya da kuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum to ni bi yasa ba mai shiga da sai raunanan mutane waɗanda suke kaskantattu a idanun mutane ba wani abu bane su ne suke shiga ta qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace lil janna yace ma aljanna anti rahmati ke aljanna rahmata ce arhamu biki man asha'u min ibadi ina yin rahama da ke wa wanda na so daga bayona in ji kansa wa qala lin nari yace ma wuta inna ma anti azabi ke wuta azaba ta ce u'adhibu biki man asha'u min ibadi ina azabtarwa da ke wa wanda na so daga bayona zan masa azaba da ke ولكل واحدة منهما ملؤها manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowace daga ciki aljanna da wuta kowace sai an cika ta da wuta fa amma nan amma ita wuta za a rika zuba mata mutane fala tamtali uba ta cika ana zuba mata ana cewa ya sai tana cewa hal min mazid hal min mazid akwai ƙari akwai ƙari manzo Allah ya ce fala tamtali'u wuta ba za ta cika ba hatta ya da'a rijlahu sai Allah ya aza kafarsa a samanta fataqulu sai ta ce qad qad na cika na cika yanzu wa hunalika tamtali'u anan ne za ta cika wa yuzwa ba'daha ila ba'din shashan ta ya hade da shashi ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا Allah mai girma da ɗaukaka bai zalimtar wani daga cikin bayonsa, wa ammal jannatu amma ita aljanna wa inna Allah azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka yun laha khalqan Allah zai halitta masa wasu halittu wanda za a yi da cika ta da su. Wannan ke, idan kaga wannan shi ma dalili ne wanda yake nuna mana cewa ‘yan wuta za su dawwama a cikin wuta idan sun shiga musamman ma kafirai da kuma waɗanda suke mi mushrikai. attaƙi wannan kalma ta attaƙiyu malamai suke cewa ma'akuzatun minat taqwa kalma ce wadda aka ciro ta daga mai attaqwa tsoron Allah da rabbi na yake sallah ko ha ha to inda rabbi nake nan ne ya kamata mu kwana insha Allah idan da 35 ne to muna iya sa wannan kenan kenan wannan attaqwa kalma ce wadda aka ciro ta an samo ta daga kalma daga attaqwa ma'ana wanda ya sa kariya tsakanin shi daga azabar Allah ta hanyar aikata ko riko da umarnin Allah da nisantar abin da Allah ya hana shi ne ake ce ma attaqi kenan ba wani abu ake ce ma attaqwa ba an taj'ala bainaka wa baina azab wa baina azabillahi wiqaya bimtithali amrihi wa shinabi nahyihi ka sanya shamaki abinda zai kare ka daga azabar Allah ta hanyar riko da umarnin Allah da kuma nisantar abinda Allah ya hana. Da haka bayan Allah nagari za su shiga aljanna, aljanna kuma darun na'im gidan ni'ima ce, allati a adda Allahu li'auliyai. aljanna gida ce wadda Allah ya yi ma bayunsa masoyansa kanadin a cikin aljanna fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatru ala qalbi bashar akwai abin da ido bai taba gani ba na ni'ima akwai abin da kunne bai taba jin labarin shi ba kai akwai ni'imar da dan adam bai taba tunani irin wannan ni'ima a cikin zuciyarsa ba sai dai a cikin aljanna ya gansa da haka dalili akan cewa aljanna ma'ana gidaje ne masu yawa akwai umma harisa bintu suraka take cewa atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت يا نبي الله تتي يا النبي الله ألا تحدثني عن هارثة فكباني منين لابار هارثة وكان قتل يوم بدر شيكم هارثة أنكشي شيء أرانا ياكم بدر وند أصابه سهم غرب ونماشي يسامش فإذا فإن كان في الجنة صبرت ta ce ka bani labari in yana aljanna in yi haƙuri wa in kana gaida zalika istahattu alaihi fil buka in kuma ba cikin aljanna yake ba in iya ƙoƙari na wajen yi masa kuka ba da sai manzon Allah ya ce ya umma harita ya ke umma harita ya ke ma'aifiyar harita innaha jinanun fil janna ma'ana wasu aljannoni ne a cikin aljanna ma'ana gonakai a cikin aljanna wa in nabnaki asabal firdaus al'a'la yace danki ya dace da jannatul firdaus wadda take madaukakiya a cikin ma'ana gidajen aljanna yana wannan shi ke nuna mana cewa aljanna ba guda ba ce ma'ana matakai aljanna ma'ana da yawa ce ba aljanna guda ce ba minti biyar adda saura da haka nan zamu dakata insha Allah Allah ya kai mu rana ya tawo da mu ci gaba daga inda muka tsaya da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh